ko faslu bayna du'a'i wal qadar bayna du'a'i wal qadar
ana ku kenan ko eh
ijaratu du'a a afwan
eh na wal shi qadar liman
na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فاهمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara komai wanda cikin kaddara wasa ne idan mu ikon sake saduwa da juna a daidai wannan lokaci domin ci gaba da faɗaitaccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka na aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wanda aka fi sani da adda'u wa dawa littafin babban malami Muhammad ibn Ayyubakar ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullah darasi da ya gabata a mun dakata alƙashin fasali wanda malam yake bayani dangance da mahimmancin addu'a da kuma neman tsari a wajen musulmi malam yake cewa addu'a da kuma neman tsari ko a ce addu'o'i da neman tsari a wajen musulmi kamar matsayin makami suke wanda da shi ne zai yaƙi ko kuma da shi ne zai kare kanshi amma da yake kwatantawa cewa a shi makami makayi eh, makami idan ya zamanto a yana da kai ko a ce yace yace da ako ne yace makami ba ba wai ana lura da shi wanda zai yi bugan ba kadai ko kuma a ce a ako ne yace ana lura ashe da wanda zai yi bugan ba da kahin shi kadai ba yake cewa bi daribihi la bi haddihi faqat da wanda zai yi bugun ake lura ba da kayan shi kadai ba duk yanda a yake cewa makami ya kai yana da kai in takobi tana da kai in bindiga ce duk yanda ta kai matsayi to in dai ba ta samu wanda ya kware ba yanda iya dauka ko ya iya bugawa to ba za a samu tasiri ba to haka nan ita ma addu'a ba wai da a lafizan da za a zo a yi ko a yi addu'a kaɗai ba dole shi ma sai an lura da wanda zai yi addu'a shi karan kanshi sannan kuma a yanayin da zai yi addu'a to duka wannan ana lura da shi malam yake cewa ƙarshen fasili sai yake cewa duk yanda addu'a ta kai addu'a idan aka samu wani sharaɗi aka samu wani sharaɗi na addu'a ya saba to ba za a ga wannan tasirin wannan addu'a ba yake cewa kamar addu'a ta zamanto ita addu'a a karan kanta addu'a ce wadda ba ta gari ba ko kuma shi wanda zai yi addu'a ya zama to bai hada ba zuciyar shi da harshen shi ma'ana bai fuskanci Allah ga baki ɗayan shi ba ko kuma ya zama to akwai wani abu wanda yake hana amsa addu'a shi kuma ya sifata da shi ko ya wannan abun ya faru to da haka wannan ba a samu wannan asalin wannan addu'a ba malam a karatunmu ne yake cewa faslun wannan wani fasali ne addu'a wal qadar ko kuma kamar yadda kuka ce bayyana du'a'i wal qadar shine addu'a da kaddara addu'a da kuma kaddara shine mun san dai addu'a a addu'a yadda wato zai roki Allah subhanahu wataala to ya suke ya nene menene matsayin addu'a da kaddara ita kaddara abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara ma mutum sai ya faru ko wannan abin sai ya same shi shin kawai mutum zai tsaya ya dogara ne ya dogara kawai akan kaddara ba tare da yayi addu'a ba tunda Allah ya riga ya faɗi komi ya kaddara shi hadisin ma manzo Allah yake cewa rufi'atul aqlam ko wajaffat as-suhuf amma dauki alqalamin takardun ma sun bushe lokacin da Allah subhanahu wa ya halicci duniya ya umarta alqalami ya rubuta Allah ya umarci shi ya rubuta duk abin da zai faru a duniya har zuwa ƙarshen gashin kiyama shi yasa za ga duk wani a mutum dan adam kamar yadda muka gani ma a hadisin da ya wuce hadisin Abdullah dan Mas'ud tun wajen daukan cikin shi Allah zai aiko mala'ika ya rubuta aikin da zai yi arzikin shi da ajalin shi da komi da komi to duba da wannan shin mutum zai yi dogaro kawai ce to tunda Allah ya kaddara komi ne ne da ina ina ina wannan bata lokaci ina bata lokaci ko kawai abin da zai faru kawai ya faru Allah ya rubuta shi da haka ni kawai ba a bukata in yi komi to shine malam zai yi bayani zai yi tambihat musamman akan wasu shubuhat da ake kawowa dangance da wannan mas'ala maliki ta wa huna su'alun mashhur malai yace anan akwai wata tambaya mai mahimmanci wa huwa annal mad'u bihi in kana qad qaddara lam yakun lam yakun buddun min wuqu'i da'a bihi al-'abdu aw- aw lam yada wa in lam yakun qad qaddara lam yaqa sawa'un sa'alahu al-'abdu aw lam yas'alhu maliki cewa anan akwai wata tambaya mai mahim- mai mahimmanci tambayar ita ce cewa annal mad'u bihi abin da za a yi addu'a da shi abin da za a roƙa a cikin addu'a in kana qad qaddara idan dai Allah ya kaddara wannan abin idan dai an kaddara wannan abin sai ya faru malam yace da a wannan tambayar suke cewa lam yakun hudu min qultu babu wani abu da zai da zai hana ya faru in Allah ya rubuta abu babu wani abu da zai zo ya kawar da shi Allah yake cewa in saska wa in yamsaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa wani yurika bi khairin fala radda li fadlihi to idan abun a an zo an kaddara shi to babu abun da zai hana ya afko abu bawa ya yi roƙo ya roƙi wannan abun ya faru kuma bai roƙi ba ka ce a bani ko baka ce ba a bani in dai Allah ya kaddara maka to wannan abun sai ya same ka wa in lam yakun qad qaddara idan ko ba a kaddara wannan abun zai samu mutum ba ko zai faru ga mutum ba lam yaqa wannan abun ba zai afko ba sawa'un sa'alahu al-'abdu aw lam yas'al duk ɗaya ne bawa ya tambaya ya roƙi Allah wannan abun ya afko kuma bai roƙe shi ba wannan shubha ce ta farko wadda wasu suke kawo hujja da ita kan kaddara cewa tun da dai Allah ya riga ya kaddara komai to menene zamu tsaya muna ba kan aiki shi yasa wannan sahabbai ma suka fara wannan tambayar da aka ce musu ai Allah ya kaddara komai sai sahabbai suke tambayar to lima al'amal ya rasulullah to dan me yasa zamu yi ko muna aiki bayan komai ya kaddara sai manzo Allah ya ce musu i'malu fa kullum yastawil lima khuliqa lahu ku dai ku yi aiki kowa an halitce shi ne eh malufa kullum waysa kowanne an yassare shi ne da daidai abin da aka halicce shi duk inda in ka kana wani aiki to a irin wannan aikin Allah subhanahu wataala ya halicce ka to wannan shubha ce wanda suke amfani da ita shine idan dai abin da zai abin a daidai abin da zai faru mutum ya riga ya Allah ya kaddara shi to ba makawa bawa ya roƙa ko bai roƙa ba zai afko idan ko ba kaddara shi ba ba zai auku ba ka tambaya ko baka tambaya ba shi malam yake cewa fa zannat da'ifatun sihhatu hadha su'al sai wata jama'a ta yi tsammanin ingantuwar wannan tambaya wata jama'a ta yi tsammanin eh lalle wannan tambaya ma ingantacciya ce mana abu ne wanda yake na haka ne kawai don haka kawai mutum ma kai ya tsaya ya ba kan shi aiki kamar nan anan malam zai kawo su jama'a ne guda biyu ko guda uku wanda suka ima mai ake cewa addu'a wata fahimta su wannan jama'an na hoko kawai su yanzu a wajensu ba sai ka yi addu'a ba ba sai ka tsaya ba ka kawo kan kawai ya ake cewa wahala wajen addu'a ba wannan abin ka yi ko ba ka yi ba addu'a wannan abin zai faru to shi ne malai ke cewa fa zan da'ifatun sai hata haza su'al wata jama'a suka yi tsammanin ko suka yi zaton ingantuwar wannan tambaya فتركت الدعاء sai suka bar addu'a mala yace wa qalat la fa'idata fihi dan haka ai babu ma fa'ida game da addu'a to abinda mun san in ma mun roƙa amma roƙa ba Allah subhanahu wataala wannan abun in ma na roƙa ba roƙa ba zai faru ban Allah ya kaddara ba in kuma ya Allah ya kaddara shi to in ma ba roƙa ba wannan abun zai faru mala yace wa haula'i ma faradi jahadihim wa dalalihim wa sadaqidun su wa'annan jama'al tare da yawan jahilcin shi ne ma a faɗi jahil tare da sakakin jahilcinsu wa balalihim da kuma batansu mutanaqiduna su kansu ma suna ta akwai tanakuri a cikin lamarin su kamar suna suna cin suna tubka da wawara suna tubu me yasa suke tubka da wawara mala yace fa inna da mazhabi yujibu ta'ila jami'al asbab saboda in aka ce a sa a yi abin ake cewa wannan mazaba ta da suka dauka in aka sa ta a ce kawai ta zamanto mazaba ce mu tsarura mana zamanto za a yi aiki ta a ko da yaushe to wannan yuji mutaqila jami'al asbabi to wannan mazaba ta su ta wajabta a wohintar da dukkan wasu sababi ma'ana duk wani sababi ya wasa aiki kawai bai a bar itibari da sababi wajen maguwal abu kawai wannan tun da ne kawai komi ma zai faru ba sai an yi kaza ba ma'ana mutum zai iya cin abinci a ba ba- mutum zai iya koshi ba tare da ya ci abinci ba mutum zai iya hawa sau ba tare da ya hawa jirgi ba mutum to kaga tun da haka ne mana malai ya ce fa yuqadu li ahadihim imalik ke wasa sai ce za a iya cewa da ɗayan su in kana shab'u wa ghayyu qad quddira laka fala budda min u'i ma akalta aw lam ta'kul to sai a ce ma ɗayan su tunda haka ne idan dai ya zamanto ci da sha shine koshi na cin abinci da kuma koshi na shan ruwa shine in kana shab'u wa ghayyu idan koshi na cin abinci da koshi na shan ruwa qad quddira laka an kaddara maka su to fala budda min wuqu'i ma to ba wa makawa sai sun afku akalta aw lam ta'kul ka ci abincin ko baka ci abinci ko baka ci abinci kenan yanzu kawai ya rage gare ka kawai ka zama baka ci abinci ba tunda dai ka ce dai ita addu'a ba ta amfani na roƙa ko ba roƙa ba abun wannan in zai faru sai zai faru na roƙa ba eh, ko ba roƙa ba in dai wannan abun ba zai faru ba zai faru ba to dan haka kai ma yanzu zamna ba sai ka ci abinci ba in dai Allah ya kaddara za ka koshi to yanzu za ka koshi in Allah ya kaddara kana yin shi ba zaka ji ka koshi zaka ji ka koshi ba sai ka ci abinci ba malai yace wa in lam yuqaddar lam yaqa akalta aw lam ta'kul in ko ba kaddara ba za ka koshi da ruwa ko da abinci to ba za ka koshi ba akalta aw lam ta'kul ka ci ko baka ci ba malai yace wa in kana alwalad qad wa in kana alwalad qad qaddara laka fala budda minhu idan da an kaddara maka samun da da kai aure to ba makawa sai ka samu wannan dan wada'ata zaujata aw al'amata aw lam tada ka je wajen wannan mata ka da kwanciya aure ko baka je wajen ta shine mata ce ko kuma baiwa ce ka je wajen ta da kwanciya aure ko baka je ba to dai wannan din sai ka same shi tunda dai haka ne ko wala yace wa in lam yuqaddik zalika lam yakun idan ko ba kaddan hakan ba to babu ma baya a wurin wannan ba zai faru ba da haka fala hajata illa tazawwuj wa tasarruf dan haka ba ma ba ma bukatar mutum sai yayi aure ko kuma mutum sai ya roki baiwa wanda zai ringa a tasarruf da ita malaki cewa wahalun majarra wannan kuma ka je akan haka ma'ana ka ka ka ka, ka kiyasta akan haka dan haka yanzu kai ma daga nan in kana so ka tafi makka in ka ga Allah ya kaddara za ka tafi to ba sai ka tsaya ka bata lokaci ba ba sai ka hau jirgi ba ba sai ka nemi kuɗi ba ba sai ka ci mutuke ba sai ka nemi visa ba kawai za ka tafi in Allah ya kaddara za ka yi kaza to kawai kan ka ma tsaya ka je ka ka ka- ka rike sababin da zai kai kai wannan abin kawai ka bari ma wannan abin da kanshi zai faru shine wahalun majarra sai ma ya ce fa hal yaqulu hadha aqilu aw adami yanzu wannan magana mai hankali ko dan adam ya ya faɗe ta yanzu kawai in ce kawai in Allah ya kaddara mini in in samu abu ba sai na roƙi Allah ba ma'ana nan kamar su sun wohintar da addu'a kawai sun mai da addu'a ba ta amfani tunda sun ce la fa'idata babu amfanin addu'a kawai ka bar addu'a duk abin da kake so ka roƙa ka bar shi in Allah ya kaddara za ka samu za ka samu in Allah ya kaddara ba za ka samu ba za ka samu ba ka roƙa ko ba ka roƙa ba sai malam yake cewa bal alhayawanul bahim mafsumun ala mubasharatil asbab malam yace ka bari dai dabbobi albahim wanda ba sa magana mafsumun ala mubasharatil asbab su ma an halicce su akan duk abin da za su yi sai sai rubu sababi ma'ana ko dabba kawai ba ta ce ba kawai ta wurin da sababi kawai ta bari sababin abu ko da abin da za ta yi kawai tsaya za ta yi kawai wannan abin ya isko ka a'a sai ta rungumi wannan sababi allati biha qiwamu wanda da wannan sababban ne suke samun su tseda rayuwarsu da su tseda al'amuransu wa hayatu da kuma rayuwarsu wannan dabbobi fa sai mala yace fal hayawanatu a'qalu wa afhamu min haula idan haka dabbobi sun yi wa'annan hankali kuma sun yi su fahimta mala yace alladhina hum kal an'am wanda su kamar dabbobi ma suke sai mala yace kal balhum abal bal ma bari su sun ma yi dabbobi batan barin hanya bal hum adallu sabila bal ma sun yi su barin hanya me yasa malam ana yace dabbobi sun yi su dabba tana da sababi diyar da take batta hankali batta magana amma ta san sababi me zai yana maka dabba tana da sababi yanzu daga sahiya ta yi za ka ga kowace dabba ta mutu ta ta yi mene neman abinci tsuntsu yake barin gidan shi dabba daga an sun ce daga sanan suna ta yawo a cikin gari sun hayyaci mutane to kowace tana zo tana neman abinci amma dan me bata tsaya ba a gida ta ce kawai wannan abincin in dai an kaddara ta samu ta samu da haka manzo Allah da yake da cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama razaqakum yake cewa taghdu khimasan wa taruhu lisan manzo Allah ya ce inda a ce ku kuna dogaro ga Allah hakikanin dogaro to da da Allah ya arzuta ku yadda yake arzuta su sai manzo Allah ya ce me yasa taghdu khimasan kaga tsuntsu tana huta tana huta neman abinci tana huta tana mai dan faruwar ciki tana mai jin yunwa amma wata ruhu bi sai ta dawo kuma cikin ta a cikin tata kenan ta samu abin da take nema kenan dabba ma tana da hankalin cewa fa shi koshi ba a yin shi sai an je an nema abinci ko a ce ma sai ma an ci abinci sai da sawabi kenan ba ta yi dogaro ba a can kawai cewa kawai in ta Allah kada za ta kuskure za ta kuskure to ai mutum ma sai ya mutu da yamma kawai yanzu in kame kawai in zauna in ce kai kawai in Allah ya kaddara in koshi na koshi to kaga mutum ma da kanshi zai gaya ma inda wasu ya ya sha wahala to wannan jama'a ta hoko waɗanda su suka wahintar da addu'a kawai suka banka suka ce addu'a bata da fa'ida kayi ko baka yi ba Allah zai amsa maka wannan abin zai kaddara maka ka samu da haka malam ya nuna malam ya nuna cewa ya nuna mai ake cewa bacewar mazhabarsu su kansu a cikin lamarinsu akwai akwai tanakudi me yake nuna tanakudi in haka ne me yasa ɗayansu daga ɗaya daga daga cikin su ya aure me yasa ake zuwa neman abinci yanzu akwai wanda zai ce kawai an kaddara min in samu ɗa zan samu ɗa ko ban yi aure ba ko kuma ko na je wajen iyalin ko bai je wajen iyalin ba ai bai yi wa haka ba to da haka in dai haka ne me fa'idar yin aure kaga bata fa'ida sannan menene fa'idar zuwa neman abinci mutum ya je kasuwa ko ya je wani aiki inda zai samu kuɗi ko inda zai samu wani abin da zai goma kan shafi ka ga to wannan bashi da fa'ida dan haka malam ya ce to ko dabba da batta hankali wa da batta magana to ita ma an halicce ta akan washaratul asbab shine duk abin da za ta yi sai ta kama sawabi malam ya ce wannan jama'a ta hauko kenan jama'a ta zai kita wata kayasa ba'dhu wa qala al-ishtighalu bid-du'a min bab at-ta'abbud al-mahad يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما ولا فرق عند هذا المتكئل المتكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في وصول المطلوب وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط ال- كارتباط السكوت كارتباط السكوت ولا فرق مالك وتكايس بعضهم وصوا كما شاشنسوا daga cikin irin wannan jama'ar to wasu kuma sai suka dan yi wayo suka dan sassauta shine wata kayasa wasu suka dan yi wayo suka sassauta suka ce al-istighalu bil du'a'i min babi min babi at-ta'abbud al-mahad suka ce kawai mutum ya kulatu da addu'a ya ringa yin addu'a wannan ai babi ne na ibada kawai yana yin haka ne akan ibada ce tsantsa ibada ce kawai da Allah ya umarce shi yayi wanda a wannan ibada yusibu Allah yusibu alaihi da'i wanda ya adda wani za a bashi lada Allah subhanahu wa zai bashi lada amma fa min gari an yakuna lahu ta'thiru fil matlubi amma ba tare da an samu wani asar ba ba tare da an samu wani sakamako akan yin wannan addu'a ba fil matlubi wajen abin da ake nawa wajen himma ta kowace fuska kaga su yanzu wannan sun ce ayi addu'a akwai amfanin wajen yin addu'a me amfanin shine ibada ce tunda ibada ce to Allah zai baka lada to amma wani kai addu'a abin da ke so ba zai samu ka gani abin wanda ka ka zo kai ta adda bata lokaci ne kake duk abin da kake roka Allah ne biya baka ba amma dai ibada ce kake Allah bai baka lada sai mala yace su wa'innan wala fawta inda hal a inda hadal mutakayyis wajen shi wannan wanda ya dan yi wayan to ba bambanci tsakanin shi bainal du'a wa bainal insaki an tsakanin ka yi addu'a ko kuma ma ka bar addu'ar to shi babu babu wani bambanci tunda dai to in kai ma Allah bai amsa ba sakamako to me amfani ne shi kaga babu amfani da haka bayyana da imsa ka rike ka bai ka bayyana imsa ki an tsakanin ka rike wannan addu'ar sawa'un wannan addu'ar bil qalbi da zuciya ne zaka yi ta ko ka rike ka ki da zuciya ko da harshen ka fi ta'asiri wajen tasiri fi husul matsaloli wajen samuwar abin da ake so a samu to su babu bambanci a wajensu ka yi addu'ar ko ba ka yi ba ka yi da zuciyarka ko ba ka yi da zuciyarka ba ka ƙi da zuciyar ko ka ƙi da harshenka su kawai babu bambanci tunda dai sun ce ko ka yi addu'ar Allah subhanahu wataala ba ya amsa maka ba saboda su sun ce addu'a dai kawai ita da ake cewa ibada ce wanda Allah zai baka lada amma ba tare da ka samu wani sakamako akan abin da ka roƙa ba sai mala yake cewa wartibati du'a indahum bihi mala yace su wannan a wajen su alaqal addu'a shine haduwar addu'a a wajen su da abin da aka roƙa kartibati sukuti kamar kawai haduwar ne kawai da da, da shiru kawai kamar kai shiru ne dan haka wala fa ba bambanci ko kai magana ko kai shiru duk ɗaya ne in ma ka yi magana ba ka samu ba kenan ana nan su a wajen sai a ce to kai shiru in ma ishe ni kawai dai sun da suka ɗan yasa sauti sun ce ne kawai za ka samu lada to tunda za ka samu lada amma dai kuma abin da ka roƙa ba za ka same shi ba to kaga kenan su kamar su ma dai a wajen su yin addu'a da rashin shi kamar babu ne an manta kaɗan ne kawai su wa'ancan sun ce babu fa'ida su a wajen wa'ancan na hukun ko lada ba ka samu ba kai kawai da za ka taɓa ta lokacin ka ne su kuma wannan ka samu lada amma dai ba ka samu ba abin da ka roƙa sai malaki cewa wa qala ta'ifatun ukhra akaysu min haula sai jama'a ta uku malaki wanda su kuma sun yi wa'annan wayo su wa'annan suka ce balid du'a'u ala balid du'a'u alamatun mujarradatun nasabaha Allah subhanahu wa ta'ala amaratun ala qaba'il layl suka ai ala qada'il hajati afwan suka ce bali du'a su auyen suka ce addu'a wata alama ce mujarrada ma'ana alama ce kawai wanda take zawwa a tsaraici alama ce mujarrada wanda nasabaha Allah amaratan ala qada'il hajati wanda Allah ya sanya ta zamanto alama ce akan biyan bukata akan biyan bukatan mutum akan abin da ya roka in kai addu'a to addu'a alama ce ta biyan bukatarka suka ce amma famata wufiƙal abdu du'a'i kana zalika alamatan lahu wa amaratan ala anna hayatahu qadin qadat suka ce to ko da yaushe aka ga aka aka ma bawa kam da katan wajen yayi addu'a to wannan yana nuna hakan yana nuna alama ce alama ce a gare shi cewa buƙatar shi kawai an amsa mishi sai mala ya ce wa haza kama idara aina ghaiman aswad bari da fi zaman shita fa inna zalika dalilun wa alamatin ala annahu yanfu mala ya ce kamar yanzu a zamanin sanyi sai muka ga wani hadari baki a zamanin sanyi to wannan kenan yana nuna cewa alama ce akan cewa wannan hadarin zai yi ruwa kalu sai suka ce wa haka za ka kuma fa'ati ma sawabi haka nan su suka kara ma kai suka ce kai haka al'amarin yake wajen hukuncin iman Allah biyayya tare da samun lada wal kufru ma al ma'asi hakanan sabo da da kafirci da sabo ma al iqabi tare da hukumar da Allah zai ma mutum yake suka ce kai hiya hiya hiya amaratun mahda li wuqu'i thawabi wal iqabi la li annaha asbabun lahu kai su man da ka samu matsala su ma sun ce a kawai kai iman Allah biyayya ya baka lada ko kafirce ma Allah ko ka sa'a mashi baka zanihi wannan su ma alamomi ne tsantsa kawai na abkuwal lada da kuma ukuba amma ba wai su ne sababin wajen Allah ya baka lada ba kawai baka zanihi ba mun gane su tambayar ta su su tambayar ta su sun ce addu'a alama biyan bukata ce amma ba ita wuce sababi ma'ana addu'a ba sababi ba ce amma dai kawai in kai addu'a kawai alama ce ta za a je maka bukata amma ba fa ita wace sau ba ma'ana su miski su ce ko da addu'a ko ba addu'a wannan addu'a ta ka za ta biya bukata ka za ta za ta biya amma dai addu'a kawai alama ce cewa an biya maka bukata amma ba wai addu'a ba ta sa Allah biya maka bukatar ka tunda tunda an kaddara maka to su biyo bambancin su na fari su bambancin shine su sun ce addu'a je in kai addu'a Allah ya biya maka bukata amma su kawai sun sa addu'ar alama ce su kuma na hoko sun ce na hoko su sun ce addu'a ba ta da fa'ida ko kai ko baka yi wannan abin zaka same shi zaka same shi in baka same shi baka same shi yanda zaka yi su na biyu sun ce a addu'a ba ta wani tasiri wajen samu abin da kake gaba kawai dai ibada ce Allah ta baka lada su kuma na uku sai suka ce addu'a kawai dai alama ce Allah ya sa ta zamanto alama akan biyan bukatar biyan bukata abin da aka roka amma ba dan tana da wani tasiri ba ba dan ita ce sababi ba da haka suka ce ko da yaushe aka aka aka ma bawa gamda bawa ya samu gamdaka ta wajen yin addu'a to wannan yana cewa dalili ne na an biya mushi bukatar shi suka ce kamar yanzu misali a shine hukuncin biyayya ga Allah ma'ana shiga aljanna ko kuma Allah ya baka lada ladan da zaka samu ba dan kai aiki bane kawai dai shi wannan samun ladan a ita afwan ita da'a kawai alama ce samun lada amma ba ita wace sababin da yasa Allah ya baka lada haka nan in Allah ya baka zuni akan wani abu saban da kai alama ne na baka zuni amma ba shi bane sababi haka nan sauran abubuwa suka ce kawai alama ce da abuwar komi amma ba su bane sababi to kaga su wannan sun muhimmar da sababi shi kuma Allah subhanahu wataala ya sanya al'amura tabbata su tare da sababin su da kuma wannan mazaba ce ta mu'tazila mu'tazila su ma suna kore tasirin sababi kawai kai wani abu shi yasa suke ganin cewa al'abdu majbur aqida suke ganin cewa duk abin da bawa yake sako ko zuni ba shi bane kawai a haka Allah ti a Allah ya rike shi Allah ne tilasta shi da ai shi ba shi bane yake da kudura su sun ce al'abdu maslubul maslubul ya ta kudura kudura ba ta ka bace ta Allah ce kai ba ta bakka da bakka da wata kudura ta ka ko Allah ne yake gidanka ikona ikona zamna zamna je kai sako to kaga wannan ai kuma an shiga cikin hakkin Allah to da haka su suka komi sauki to wannan tambaya ta uku kenan sai malam zai fara bada misali ce wa haka wa haka za indahu al-kasr ma al-inkisab haka wannan al'abun yake a wajen su karyewa tare da karyar abin abu ya karye karyewar abin da kuma ita karyewar kanta ka auku a ce afon karye abu da karyewa yanzu misali wannan bikin in duk yana hannunka in ka karye wannan bikin ya karye to ba wai wannan karyewa ba ta sa ya zama sababi ita karyewa kawai alama ce ta karyewar wannan bikin amma ba dalilin wannan katsakin da kai ban shine sa ya karye a kawai katsakin da kai alama ce ta nuna karye shi dama zai karye suka ce wal ihraqu ma al haraq afwan wal haraqu ma al ihraq da kuma konewa da da kuna tare da da konewa da haka in kaje ka sa hannunka a wutan hako ne ba wutan ba su ta kone ba a kawai ita wutar alama ce ta cewa ka kone mala yace wal izhabu ma al qatl da hutar rai ko a ce za za hudda wani rai da kuma tare da mutuwa hudda ran mutum ba shi bane ba shi bane alama shi ta wada alama to ta kashe shi ko ta rasa rai ko ta mutuwa shi kawai dai shi wannan ba shi bane sauri afwa ba shi bane sauri kawai dai alama ce kenan ka ga su yanzu wannan a wajen su ko ba a samu wannan alama ba wannan abin zai faru ma'ana wannan sandal ko a ce wannan bikin akwai in ba a karya shawa zai iya karya da kai Allah subhanahu wataala zai iya baka lada ko baka yi aiki ba kuma zai iya baka zani ko baka sa'a mashi ba a shi ne amma za mu samu tunda sun ce kaga abuwan hakan ba wai sababi bane la annaha asbabul lahu ba wai sababi bane na samun lada ko samun zani a'a kawai alama ce ki kuma ka ce kawai abu alama ce kenan wanda ke nuna ko an hudda wannan alama to wannan abin zai faru to kaga su ma dai wannan wani da ake cewa wani galabi ne sai ƙara samu mala yace su a wajen su laysa laysa shay'un min zalika sababan albatta wannan abubuwan da aka zana ba wai sababi ne na faru wannan abubuwa shine albatta ba wai a wajen su kawai a yanke babu wani shakka wannan abubuwan ba sababi ne na faruwar wayannan abubuwa walau tibada bainahu wa bain ma yatarattabu alayhi babu wani alaka babu haɗi tsakanin sakamakon da ake samu da kuma haɗuwar wannan abu da aikin da samun lada da da da da aikin da aikin kirki wanda ake cewa da aiki ne biyayya ga Allah da kuma ladan da Allah zai bada babu alaka babu wani a ce a dole sai kayi kaza sai kayi sallah Allah zai baka lada a su babu haɗuwar wannan kawai dai alama ce in kai sallah Allah zai baka lada amma ba wai yin sallar ka bane sababi na baka ladan da Allah ya yi mala yace illa mujarrad al-ibtiran al-adi kawai su a wajen su kawai sai mujarrad kawai haduwar da suka yi da samun sadadar sallar ka da kai da ladan da Allah ba kawai haduwa ce ta al'ada suka yi alama ce kawai ta al'ada shi kuma aka ce abu adi ne kawo ko babu shi za a samu kenan yanzu ko baka yi sallah ba ko Allah zai baka lada wannan bikin da muka karya ko ba karya shi ba zai karye wannan wuta da ta kona ka ko baka je inda ta kake ko baka sa hannunka ba za ta kona ka amma dai kawai sa hannunka da kai alama ce ta kona ba wai sa hannunka da kai ko a ce ba ita bace wuta sababin kona ka kawai ita wuta alama ce kawai ta ta kota ta kona amma ba wai ita bace take kona mutum malam yace kaga a haka latta asirar salbi a wajen su babu tasiri na faru wannan abu shine a tasirin salbi shine tasirin eh, me ake cewa mummunan tasiri tasirin samuwar wannan abu to a wajen su babu wannan tasirin ko ba a nista eh sababi sa tasirin sababi tasiri ne sababi sababi ko to duka yana yi latta asirar sababi ko malam duka ana ku haka ne to latta asirar sababi to babu wani tasiri na sababi babu tasiri na sababi kenan su a wajen su kawai mujan kawai iktiran ne haduwar wannan da suka yi haduwar karyewa da kuma ai karya afon da karyewa kawai haɗuwar da suka yi shine yasa wannan big in ko wannan sanda ta karye ba wai karyewa karyawa da aka yi ba kuna da konewa alamar kuna kawai wannan ita kuna wannan alama ce ko a ce alama ce ta konewa ba wai dalilin wannan konewa ba ce ko mutum ya kone ko dalilin wannan mutum mutum mutum ne mutum ya kone haka dan haka aikin lada alama ne na samun lada amma ba shi bane sababi samun zinihi a aikin zini afon alama ne na samun zini amma ba shi bane sababi sai malam yake cewa wa'innan wa khalafu bi zalika al-hissa wal aqla والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء بل أضحكوا عليهم العقلاء ما لن يتي سوء هكا da wannan tunanin nasu to sun saba ma alhissa abu na zahiri sun saba ma abu na zahiri abin da ya shayi abin da za ka kalla yanzu kawai sai mu ce wannan wutar ba ita wace sabon haske kawai alama ce ita kawai ta sabon haske to in an kashe wuta a kashe a gani mun samu haske har mu samu kaga wannan a hankalce a his a zahiri gani ya sa a wani abu sannan in ce maka dafa ka da nayi ba shi bane alamar ba shi bane sababin kawai ka ji na dafa ka kawai alama ce to yanzu- to in ban dafa kowa kenan ka gaji kaga wannan shi ya sa a ma alhis haka nan ɗanɗano abinda za ka ci ka ji ɗanɗano ko ka ji ka ka ƙoshi yanzu kawai in na sha wannan lemun ko jina dana ko injina ko shi ba sababin wannan lemun bane da jina dana wannan kawai shi wannan lemun kawai alama ce ko ba a shashi ba kaga a samu kuma kaga wannan shi ma sa'awa ma hais ya sa'awa ma abu na na na zahiri malam yace sannan kuma sun saba ma hankali tatacce hankali lahiyayye shi ma wannan sun saba mushi a hankalta ma wannan abu ba haka ba a hankalta ma mun riga mun sani wuta saurin kuna ce wannan shine hukunci na hankali hukunci na hankali yanzu duk masu hankali sun yarda wuta tana kona mutum in je ka sa hannunka a wuta ta kona ka duk masu hankali sun yarda babba ya hika wani duk masu hankali sun yarda biyu ta daya to kaga wannan sun sa'a wa hankali wa shar'a haka nan a shari'a kuma wannan ba a magana shari'a kuma ta tabbas cewa sababin samu shi ne shi yasa ma a gaba za mu gani babu da zai yi za mu gani cewa sababin samun sakamako mai kyau sai kai aiki فمن يعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى هكذا ومن يعمل سوءا يجز به kaga me yasa sharadi ne in ka aikata ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya maka sakamako in baka aikata ba kuma gashi baka samu ba baka samu sakamako ba malai ce haka nan wal fitra da sun sa wa fitra yanayin halittar da Allah ya ma dan adam a halitta a fitra ta dan adam a halittar da ya mishi kawai abubuwa suna tabbata ne tare da sauransu abubuwa suna tabbata ne tare da sauransu amma kuma shi sababi kawai Allah subhanahu wataala ya sa duk abubuwa da da sababi ya sa sai ka yi kaza za ka samu kaza sai ka yi kaza za ka samu kaza yanzu kawai aka ce kawai aka ce misali kawai sababin tahiya in kana so ka tahi gida kaza nan za ka yi gabas za ka yi to kai kuma sai ka zo ka biyan ma to ka ta yi ba ka je ka ba saboda ka bar sababin ka bar hanyar inda a ce ba sababi bane kawai in ka biyan ma sai ka tahi tun da kawai sau bai ya aiki malam ya ce wannan sannan kuma wasa'ira tsawa'ifa lukala hakanan sun saba ma sauran dukkan jama'a ta masu hankali duk wasu jama'a duk wasu jama'a masu hankali to waɗannan mutane sun saba musu malam ya ce kai bal azhaku alaihim lukala masu hankali ma sun musu dariya sun gane kaga abin da su babu hankali ai ko ko ko waɗanda ko waɗanda wanda suke aiki da suka yi suke wohintar da hankali ko su mu'ta- duk da mu'tazila su a wajensu su hankali shi shine gaba ma shi shine gaba ma da nassi shine suke sawa ya wasu jagora su gane wannan nassin ingantacce ne ko ba ingantacce bane to su amma su ake magana su ba wanda ma suka ajiye hankali wasu aiki da shi to ko su ba sa yi ba sa yi wannan magana ba malai ce to duk wasu masu hankali ma sun musu dariya to wannan malam ya kawo wannan shubohin guda uku da wa'annan jama'a suka ka- kawo su wanda kuma dalilin tambaya ce ta zo akan haka tambaya ce wadda aka yi ta kuma akwai shubuha a cikin ta to kuma sai zamanto a tambayar wannan kowace jama'a ga yadda ta fahimta ga yadda ta ga wanda ga yadda suka kawo wannan shubuha ta su su na farko sun ce babu addu'a in ka bar addu'a in ka yi ma addu'a ko baka yi ba abin da zaka samu zaka samu abin da baka samu baka samu ba addu'a ka baka samu baka samu na biyu sun ce a'a addu'a ita amfanin ta kawai ibada ce an kai Allah zai baka lada amma dai abin da ka roƙa baka samu shi ba na uku sun ce a'a ita addu'a alama ce ta biyan bukatar ka amma kowa bai zaka yi samun bukata amma ba ita ce sababi ta biyan wannan bukatar nasu yanzu kawai ka zo kawai kai kana son Allah ya baka wani abu kuma kawai ka zo kai shiru kin ka kyale ko Allah ya baka Allah ya sani ta ka ai ka gaba ka samu yayi kai sai yayi da sababi malai yake cewa wasawabu malai yace amma abin da yake daidai annahu anna ha huna qisman salisa anan akwai wani kaso na uku wanda kuma shine na uku shine afwan shine na daidai in ko a eh haka nan yawwa annahu na anna ha huna qisman salisan nan ghaira ma zakarahu sa'id malam ya ce a nan akwai wani kaso na uku ba wanda amma mai tambaya ya tambaya ba wa huwa malam ya ce shi yanda yake annal maqdura qaddara bi asbabin duk abin da kasan Allah yana kaddara shi to an kaddara shi ne da sababin shi wa min asbabihi addu'a kuma yana daga cikin sababin wannan abin addu'a ma'ana mi malam yake so ya nuna anan addu'a sababi ce ta amsawa saboda malam yana magana akan cewa addu'a magani ce addu'a makamin mumini addu'a kaza to kawai wani zai sa maka shugaba ka kama daga kan addu'a da kake sai ka koro kawai ka shayo suka kana ta'adda kana ta roƙon wani abu kawai ne zai bata maka ce kai kana ba kanka aiki sai in kai ma Allah zai amsa amma baka yi ba kawai ka bari ka baka ka ba kanka aiki abin da hadisi ya ce alƙalamin ma da aka rubuta an ɗauke shi takardun har sun bushe kaga me za ka ɗaya ka yi shi ka gani yanzu zai wuce ta maka lissafi to malam yake cewa duk abin da ka sani an kaddara shi to an kaddara shi ne da sababin shi don haka yana daga cikin sababin da suke kaddara samuwar abubuwa addu'a mala yace fallan faman lam yuqaddim mujarradan an sa'a afwan falam yuqaddim mujarradan an sababi ba kaddara wannan abun ba kawai ba tare da duba da sababin shi ba a duk abin da Allah ya kaddara shi ya kaddara shi ne da sababin shi mala yake cewa wa matalam ya'ti bis sababi walakin walakin ko walakin qaddara bi sababi afwan walakin qaddara bi sababi to shi wannan abun malai ce sai dai an kaddara shi da sababin shi fa mata atal abdu bi sababi waqa al maqdur ko da yaushe ma bawa yazo da wannan sababin wannan abun to za a dace a samu wannan abun da ake bukata yanzu muka dauka misali a a- a me ake cewa a zamanance yanzu ba imtihani bane ake na neman wani sakamako to kawai yanzu mutum ya zama ya ce kawai shi in bai yi imtihani ba kawai sai ya samu yanzu kawai ana wani ana wani test ana wani concourse to kai kowa sai ya je ya yi imtihani shi imtihani shine sababi na samun wannan to kuma ka kiyin ka ce kai ni kawai ina nan kawai za ku ga an hudu kawai lift kawai suna ya hudu ko ban je ba da shan hausa to ka ga wannan ka ga wannan a hankali ma bai dauka ba ko to ka gani to da haka malai yace duk in kaga an kaddara kuma ta atal abdu bi sababi wa qal maqdu ko da bawa in dai bawa ya zo da wannan sababin to za a samu wannan abin da aka kaddara wa mata lam yati bi sababi in tafal maqdum ko da yaushe in bai zo ba da wannan sababin to wannan abin zai zai zai koru ba zai samu wannan abin ba in kuma ka- ka zo da wannan sababin wannan abin bai faru ba tunda anan ma tambaya za ta iya rawa la'alla wani zai ce na zo da sababi na zo da sababi amma wannan abin bai faru ba ka zo da sababi a wannan abin bai faru ba to shi a nan Allah bai kaddara maka samu bayan ka yi riko da sababi ka yi riko da sababi amma kuma baya daga cikin Allah bai kaddara ka samu wannan abin ba to amma kuma wannan ke nuna cewa shi sababin anan ba shi amfani to ba- bakka ma iya gane cewa Allah bai kaddara ka samu ba sai ka sai ka jarraba sababin ka gani ta hanyar jarraba sababin ne zaka iya gane eh bakka ruwa a cikin wannan abin amma ba na ce ba kawai kawai in ma na yi to ban yi ai yanzu gashi na yi ba samu ba to da inda ma ban yi ma da ba na samu ba to ka gani kenan ka gani haka shi abun ba haka bai ke ko da na yi amfani da sababi abu bai samu ba to ba shi yake nuna cewa wannan sababin ba shi amfani ba a yanzu ne na bayan na riko da sababi kuma na gane Allah bai kaddara mini in samu wannan abin ba hallo gaba zan ƙara riko da wannan sababin Allah ya kaddara mini a gaba hallo in samu malam yake cewa آه، فمتى أتى ال- أتى العبد بسبب وقع المقدور ومتى لم يأتي بسبب انتفى المقدور وهذا كما قدر كما قدر الشرع والغي والأكل والشرب ما ليتي هكذا كما يندى أكا قدر قوشي نتن أبنتي لكم قوشي لشروا والأكل والشرب نتن أبنتي لكم شروا أن قدر متن ينزينا جين ينوى كان جين ينوى me a sau ne zai saka ji ka koshi ka ci abinci an kaddara kana jin ishirwa kamar ta maka illa irin ta ishirwa ta mai azumi me zai kaddara ka ji ka koshi ka sha ruwa in baka sha ruwa ka ji ka koshi koshi ba zai zo maka ba dole sai ka sai ka sha ruwa malam yake cewa wa qaddara wanda bil waqi kamar yadda aka kud- aka kaddara samun da ta hanyar zuwan iyali dole sai mutum ya je ma iyalin shi kwana Allah zai kaddara kawai baka zo wani kai azumi kawai shikenan matarka tana kwana a wancan ɗakin kana kuna kwana a wancan ɗakin kuma ka ce haka ce so ka samu ɗa bai yiwuwa maryam ma saboda mu'jiza ce ita ma kuma da tare da mu'jizan ma sai da Allah subhanahu wataala ya aiko mala'ika ya yi busa ma'ana kenan ya kaddara mata samun cikin ita ma ta samun cikin da haka bai bayan da za a yi a samu ɗa ba tare da an je wajen iyali ba mala ya ce wa kaddara husular zar'i bil bagri hakanan kuma aka kaddara samun amfanin gona ta hanyar shirka yanzu kawai damuna ba ta zo ba kawai a zo da kawai damuna ta zo kawai in je in share gona ta in sa taki kuma in ki shirka in ce kawai so nake kawai hatsi ya huto dawa ta huto gujiya ta huto kuma in je in ya ta in je kawai in in girbi ai bai yi ba ko to da haka in na share na sa taki to dole ne na shirka to kwana wannan amfanin zai samu malai ce wa qaddar khurujan nafsil hayawani bizarhi aka kaddara hutar ran dabba ta hanyar yanka sai an yanka ta ne yanka zuwa amma nan ba an ce ba wata hada da mutu ba a in dai hutar ran ta ne wanda zai halitta a cita to sai an yanka an kaddara mata da hanyar yanka ne malai ce wa kazalika qaddara dukhul aljannati bil amali haka aka aka kaddara shiga aljanna da aiki haka aka kaddara shiga aljanna da aiki wa dukhulan nar bil amali haka kaddara aka aka kaddara shiga wuta da aiki malai yace wa hadal qism wal haqq wannan kasan shine kuma gaskiya wa hadal ladhi hurima as-sa'il wa lam yuwaffaq la wannan kuma shine wanda aka haramtawa mai tambaya bai tambayi wannan ba ba a waffaka shi da ya tambayi wannan ba ko kuma ya gane wannan a tambaye shi da yi nan inda malam yace dukhulal jannati bil amali wa dukhulan nar bil amali akwai hadisi da ya zo da manzala sallama ke cewa babu wani ɗaya wanda zai shiga aljanna da aiki sai da rahama Allah to shin wannan yanzu yake nuna cewa wannan hadisin ya kore wannan maganar wannan hadisin ya kore tunda manzala ya ce ba wanda zai shiga aljanna da aikin shi sai da rahamar Allah sai har manzo Allah ya ce cewa sahabbai suka tambaye Allah har kai ma yace har ni ma sai Allah ya yi da rahamar shi to yanzu wannan magana ta ci karo da wancan hadisin to ita ayin rahamar Allah shi aiki da sababi shi ne yake kai mutum ya samu rahamar Allah shi ne yake kai mutum ya samu rahamar Allah ita ma rahamar Allah an haɗa ta ne da sababi ya za a yi ai sai ka hanyar da za ka same ta ya ake a- ya ake a samu rahamar Allah yi mushi biyayya ta hanyar yin abin da ya ce ta hanyar hannuwa da abin da ya hana ta hanyar kaskantar da kai a gare shi ta hanyar shi ma tausaya ma bayan shi duka wannan sababi ne wanda Allah ke cewa irhamu man fil ardi yarhamukum kaga sababin Allah ya ji kan mu'mini ne wa ji kan wanda muke tare da su to da haka ita ma rahamal Allah sababi ne sai an bi sababi ake samun ta ba ita ma ko ana samun ta bane kawai ta hanyar mujarrad an an an sab a ita ma dole sai an bi sababi daga cikin kuma sababin da ake bi a samu rahamal Allah aiki tunda ba wai wannan hadisin ba yana koyi wannan magana ba ne a aikin shi ne sababi amma aljanna abu ne wanda yake da tsada a wajen Allah abu ne wanda ba a saye shi ba wai wannan aikin da kai bane kawai Allah dai ya sa kai wannan aikin ya dora maka to tunda Allah ya kalla yanda ya dora maka wannan aikin kuma ka bi umarnin shi kai aka akai abin da yace ya hana aka hana da abin da da yace ka kai kuma kai abin da yace yayi kai to Allah sai ya kalla eh lalle tunda haka ne bauto ne kuma in limka maka akan sakamakon da zai kamata mun baka ya kamata kamar yanzu in ka dauka koda a al'adance a misali wallahi misalu a'la koda a misalance yanzu in ka zo ka sa mutum aiki ka ga wannan mutumin ya zo ya yi aiki yadda ka ce ya yi wannan aikin in ka zo za ka bashi jika goma sai ka ya kamata ka ƙara mashi saboda kai kanka ma ka ji daɗi yadda ka ce wannan yadda ka ka sa shi wannan aikin haka ya yi shi sai ka mashi ƙari to haka shi ma haka yake Allah subhanahu wataala yana ma bayi ƙari ne ba wani aiki da suke ba kawai don sun bi umarnin shi kenan kaga ka ka saboda ka aje wannan hadisin ya dubo a cikin ulumul fitu ya ni ga hadisi ya zo ga wannan kuma a samu matsala mala yace wannan ismin shine daga haka ita ma ita haka ita ma wuta ita ma wuta sababi ne sababi ne na aiki shine ke kai sa- sababin mutum sababin mutum ya shiga wuta gashi nan hadisi shi ma da muka gani hadisi Abdullah dan Mas'ud yana cewa sai mutum ya zo da karshe kawai ya canza dalilin aikin shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi shi ma wuta mala yace wannan ismin to shine gaskiya kenan dan haka kaga a wannan tambayoyin guda uku tambaya ta hudu ita ce ita ce daidai kenan ba wai wanda suka ce addu'a ba ta amfani ba ba kuma wanda suka ce addu'a ibada ba ce amma dai ba ka samu sakamakon abin da kake roƙo ba ba wanda suka ce kawai addu'a alama ce ta nuna cewa za a amsa maka addu'a kenan da haka ko kai ko ba kai ba ba sauyi ba ce a'a addu'a sababi da ta samun wannan abubuwan kamar yadda Allah ya kaddara duk abin da za a samu sai an bi ta hanyar sababin shi to da haka ita ma addu'a sababi ce ta in kai roƙo Allah ya amsa maka in baka wuce Allah ba Allah bai baka ba wa ka zo ko ka nuna kai shiru kai kana sa abu ko ka kyale kuma Allah ya baka a sai ka roke shi Allah ya yi umarni ud'uni astajib lakum ku roke ni inda Allah ya ga da sai ce kawai ku bari ma tunda na sa abu ne kin ce ko ba ku roke ni ba zan ba ku. a Allah shi ne ce ku roke shi ya ku ya ku roke shi kwana Allah zai amsa muku malai yace wa hina idin faddu'a wa min aqwal asbab malai yace dan haka a wannan lokacin kwa dan haka ka zan aka kalli wannan maganar da mala ya ce wannan ismi shine gaskiya to dan haka addu'a ya zamanto min aqwal asbab ita ce mafi karfin sabubba na samuwar abubuwa ko na samu na samun abin da ake so a samu fa idza qaddara ku al mad'u bihi bid du'a lam yasihha an yuqal la fa'idata fi du'a idan aka kaddara abuwal abin da aka roka aka kaddara mutum zai samu wannan abin ta hanyar aka kaddara samu shi ta hanyar addu'a to bai kamata ba bai dace ba ko bai inganta ba mutum ya ce to ai addu'a ba ta amfani ba ta fa'ida to in ba ta fa'ida to da ka bar kamar ka samu abin da kake so ai dalilin addu'a ne ka samu abin da kake so wala yace kama la yuqalu kamar yadda ba a ce ba la fa'ida fil akli wa shurbi wa jami'al harkat wal a'mal kamar yadda ba a iya cewa ba ba fa'ida wajen cin abinci kama bar cin abinci ba shi da fa'ida in ka ci ma za ka koshi in baka ci ma za ka koshi kamar shan ruwa in ka sha za ka koshi in baka sha ma za ka koshi shi ma ka bar wani motsi duk abin da za ka yi ka bar yin shi yanzu kawai in kun tashi malam Mahmud wannan mota ba sai kun tuka ta ba kawai ku bar da ita da kanta ka gida ba sai ka yi komi ba to dan haka kaga kamar yadda ba a yi wadan haka ba a cewa kawai kawai in zo in zauna kawai ban ci abinci kawai in ji na koshi ba na zo in zauna kawai ban sha ba ruwa kawai in ji na koshi ba na zo ba in zauna kawai da ake cewa a ban yi ba wanka shi ma sama biyu ne in ga kawai jikina kullum a wanke kullum test test ina kamshi ina wani a dole sababi ne sai na ji na na rungume shi kwana zan samu wannan abu malam ce dan haka ba a yi wannan magana ba a ce bala fa'ida fil aqli wa shurbi wa jami'il harakat wal a'mal wa laysa shay'un min al asbab anfa'u min ad du'a malam ce babu wani abu daga cikin sababba wanda ya fi amfani kamar addu'a wala ablagu fi husul maqlubi sannan ko babu abun da yake kai gaya wajen ka samu abin da kake so ka samu abin da ka nema kamar addu'a wannan malam yana so yi ishara akan muhimmancin addu'a duk sababban da duk sababin da zaka rike wanda zai kai ka samu wani abu to wannan sababin bai kai addu'a ba ka rike wani sababi kai wajen samun abu to amma addu'a ta fi komi tasiri wajen samu wannan abu kullum ni akan addu'a kamar misalin da nake badawa shine kissal Imam Bukhari da mahaifiyar shi Imam Bukhari bayyana ganin shi kawai ya tafi yana kawai ya da ya zama yana gani to ya zama ya makabci ya wasa gani kwata kwata to a lokacin nan mahaifi shi ta dage da addu'a ta nace da addu'a bar dare bar rana addu'a take sai da Allah ya nuna musu wannan wannan ganin nashi ka ga kamar mu yanzu a ce mutum ya wasa gani idan shi ya dawo kaga akwai wannan ko likitoci aikin da suke kahin a samu matsala ne kahin idan yayi nisa amma in dai ganin ka ya shaye to shikenan su ma kokarin da suke kahin ka kai wani matsayi ka wasa gani ne za a yi da za a yi dibara a leka a gano matsalar amma in dai ganin ka ya shaye baka ganin komai rudub to ba su iya gano maka ba su ba su iya maido maka da ganin ka to kaga tasirin addu'a ne yasa wannan ganin nashi ya dawo to dan a nuna addu'a ita ce mafi ƙarfin sababi duk abin da zaka yi to ko da ka rike sababin wannan abin to ka rike addu'a wannan addu'a zata za ta fi ƙarfin ko za ta za ta taimaka wa wancan sababin naka da tura shi gaba ka samu wannan abin da ke shi yasa bai kamata musulmi ya yayi watsi da addu'a ba mala yake cewa walamma kana sahabatu alamul umma alamul ummati billahi wa rasulihi وأفقهه في دينه كانوا أقوى بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيره ما لا يتي لوكتن صحابي صحابي su da suka zamanto su ne suka yi sanin al'umma suka yi sanin al'umma suka yi sanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ko su ne suka yi fahimtar addini mala ya ce kanu aqawa bi hada sabi su suka yi kowa tsayuwa akan wannan sababi na addu'a sahabbai sun yi kowa tsayuwa akan riko da addu'a saboda me saboda sun yi mutane sanin sun yi al'umma ga wace sanin Allah sun yi al'umma sanin manzo Allah sannan sun yi al'umma fahimta addini mala ya ce wa kana a'zamu min dai kai a afwan ko wa shurubi afwan wa shurubihi sun yi kowa tsayuwa akan wannan sawabi na addu'a da sharaɗin shi da kuma ladibban shi min gairihin ga wasu su sahabbai sun yi kowa riko da addu'a sun yi kowa cika sharaɗin addu'a sun yi kowa cika ladibba na addu'a sai ma yake cewa kana Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu yastansibu bihi ala aduhi kuma dan Khattab ya zamanto yana neman taimakon Allah akan maki da addu'a akan makiyin shi akan abokan gaba Umar yake neman taimakon Allah da addu'a wa kana a'zamu jundaihi Umar malaka ta Umar addu'a ta zamanto ita ce mafi girman abun yakin shi guda biyu mafi mafi girman rundunonin shi kenan Umar yana da runduna guda biyu rundunar da zai yi yaki da ita da kuma runduna ta addu'a to addu'a ita ce mafi girma a cikin wannan rundunar shi guda biyu ma'ana bayya dogaro akan rundunar yaki mayakan da za su yi su yi yaki kamar yadda yake dogaro akan addu'a yahi yahi yahi wakazawa saman addu'a yahi dogaro kai tsaye akan addu'a akan tunda tana yiwa makiyan me ake cewa su mai mayakan afon mayakan tana yiwa iya zuwa a kashe su ko a je basu da kayan yaki isa su ko a je a samu matsala amma inda addu'a to Allah ne zai ɗaukafe su Allah zai taimaka musu malam da yace Umar yana neman addu'a yana neman taimako akan makiyan shi game da addu'a to ba ma umar ba ana iya cewa manzon Allah masu salama kan shi shi kan shi ma yana neman taimakon akan make shi da addu'a malika qur'ani muga duka ya kuna da suka yakin badar ka dauka addu'a da manzon Allah yayi lokacin da manzon Allah yana addu'a sallallahu alaihi wasallam har sai da mayayin shi yana faduwa yana addu'a yana har sai da Abubakar yana ce mashi ya isa ya ishi ka wannan addu'a da kake a lokacin da manzon Allah yayi magiya yayi magiya kwarai da gaske kuma ya mun gani ya abu Allah ya taimake su mala'iku ma aka sauko suka yi wannan yaki ba ma mutane ba mala'i wani wani sahabi zaka ji ya ce maka kawai sai ya biyo bayan kafiri ya dau takobi kawai zai zaki zai buga mashi kawai ya faɗi kenan wannan kuma ba ma shi bane ya bige shi wasu sahabai ma suke cewa kawai a cikin yaki kawai sai ana cewa aqdim haizum aqdim haizum an ce haizum sunan sunan dokin mala'ika jibril ne to kaga haddasa jibril aka shara wannan yakin aka yi kenan ka ƙarfin addu'a sannan addu'a ce Allah da yake wada da wani cewa manzo Allah wa ma gamaita idan gamaita walakin Allah harama ba kai ba kai jiwa lokacin da kai jiwa Allah ne ya jiwa kinan wannan addu'a ne manzo Allah da ya kwashi wannan tsakuwa sai da ya addu'a ya jefa ta kaga kallin addu'a wannan ne ya sadar da wannan tsakuwa duka ta shiga idan wannan makiya kaga manzo Allah ma kanshi yana neman taimakon a makiya yana neman taimakon Allah da addu'a akan makiyan shi haka Allah yake wadi in tastajibuna rabbakum fastajaba lakum ku tuna lokacin da kuka kuka kuka nemi taimakon Allah da kuna yaki sai Allah ya amsa muku to mala yace Umar yana neman taimako da addu'a akan abokan gaba kuma addu'a shine mafi girman a rundunar rundunonin shi na yaki wa kana yaqulu Umar ya zamanto yana cewa wa kana yaqulu li ashabi ko a duka ku ya kawo sosai yawwa ni a wannan nuskar bai kawo amma dai kawai ina bi a wata nuska ne na ƙara shi wa kana yaqulu li ashabihi umar ya zamanto yana ce ma abakkan shi ko a ce yana ce ma sahabban shi lastum tunsaruna bi kasra wa inna ma tunsaruna min sama ba wai ana taimaka muku bane ta hanyar yawan ku ba saboda yawan ku bane kuke samun taimako kuke samun nasara kuke samun nasara akan abokan gaba da kun ji yaƙi ku yi nasara akan su da kun ji yaƙi ku- ku- ku ribato su ku karkashe ku samu nasara akan su a'a ba saboda yawan ku bane wa inna ma tunsaruna min sama wannan kuna samun taimako ne ko ana taimaka muku ne daga sama ma'ana ta hanyar addu'a ku ne kaga da Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun a sama ne arzikin ku yake abin da za ku roƙa ku same shi to a sama ne yake kenan a- wanda ku za ku roƙa a sama ne yake ta hanyar addu'a ne za ku roƙa ku samu wannan abun naku kaga Umar ya ce ana ana taimakon ku ne ko kuna samun taimako ne daga sama ta hanyar addu'a da kuke ملكة وأخذ وأخذ عن هذا وأخذ هذا المعنى وكان وأخذ يقول.
وكان يقول نعم وكان يقول عفوا وكان يقول إني لا أحمل حم الإجابة ولكن حم الدعاء عمر يكي تيوا ني نا زمانتو بانا دوكان حم ال- بانا دوكان كما داموا أكن إجابة أكن يكي تيوا أمسا وأدعاء دنيا bana damuwa da Allah ya amsa ko bai amsa ba ni abin da nake damuwa da shi addu'a ni ba damuwa ta ba in samu sakamako ana san wannan sakamako ba ba makawa sai Allah ya amsa mu amma me damuwa ta in dai zauna an yi addu'a tunda na san in dai na roƙin Allah ya amsa kenan kaga matsalar ba wai iyawa ba matsalar shine addu'ar ka dai samu kai addu'ar to shine matsalar in dai ka samu kai addu'ar to ita wannan ijaba ba matsala bace ijaba ta zo tunda Allah ne ya ce ud'uni astajib lakum ko ilza amsa muku mala yake cewa wa akhadha ash-sha'ibu hadha al-ma'na fa idha ulhitum ka ina yawan tallafi ko mala yace fa idha ulhimtum fa idha ulhimtum ad-du'a fa inna al-ijabata ma'ahu idan aka muku ilhama ta yin addu'a kawai aka tusa maka son yin addu'a a ranka duk abin da za ka yi sai ka yi addu'a to kasancewa lalle amsawa tana tare da wannan addu'ar a wata nuska fa idza ulhimtu idan aka muni ilhama in yi addu'a to na san sakamako amsawa yana tare da wannan addu'a da haka shi yasa malamai suka ce duk wanda bawa zai yi wani abu to ya ji kawai an mishi ilhama ka je ka yi addu'a in ji ka dubu- ka duku ka- ka duku fa kana addu'a kan wannan abun to kasancewa sakamakon amsawa yana tare da wannan addu'a kamar kawai kamar an nuna maka hanyar da za a biya maka bukata kamar in dai aka nuna maka hanyar addu'a to an nuna maka hanyar samun biyan bukata malai yake cewa wa akaza ash-sha'iru an hadha al-ma'a wa akaza ash-sha'iru hadha al-ma'ana fa nazamahu wani mawaki ko a ce mawaki sai ya dauki da wannan ma'ana ta Umar yayi amfani da ita sai ya rera ko sai ya nazama wannan baiti yake cewa law lam turid law lam turid naila ma arju wa atlabuhu min judi kaffika ma awwattani talaba yake cewa ya Allah inda ma baka yi niyyar in samu abin da nake so in samu ba abin da nake so in same shi ba laulam turid inda baka yi nihin naila ma auju in samu abin da nake kauna ba wa atlubu abin da nake neman shi inda baka yi niyyar in same shi ba min juji ka fika daga kyautar tafin hannunka ma awwatan talaba da baka sa ni ba na saba da roƙonka na saba da nema ba da kawai da, da baka nuna mun hanyar nema ba ma'ana so yake ce inda ma Allah bai yi ni ya samu abin da yake yake roƙo ba to da Allah bai nuna mashi hanyar addu'a ba a wata nuska a wata nuska ma da autan ma da autan talaba da baka sa na roƙe ka na nemi abin da nake so ba kenan inda ma baka yi niyyar in samu ba da ban nuna maka da haka in ka ɗauka ko a ko a haka in mutum ya zo ya tambaye ka abu to in ka nuna mashi hanyar da zaka sa da da zaka da zai da zai samu wannan abu inda baka yi niyyar samu da ba ga ya mashi ba dan kana so ya samu ne kace ka ce mishi je ka wajen kaza ko bunan ko eh hanya ta hanya kaza zaka same shi kenan anan ka so ya samu wannan abu da haka shi ma Allah in ya nuna maka hanya addu'a to ya so ka samu wannan abun ne shine wanda wani ke ta laulam turid da a ce baka yi niyyar eh, da a ce baka yi ni- nihin ba naila ma auju in samu abin da nake kauna abin da nake nema ba min judi ka fika daga kyautar tahin hannunka ma awwaddani abbala ba da baka sa ba na saba a ta hanyar roƙonka shine ta hanyar neman abin da nake so in samu malaka ta famun ulima du'a faqad urida bihi al-ijaba dan haka duk wanda aka aka tusa mishi aka mishi ilama shine aka tusa mishi sanyin addu'a akan al'amuran shi to faqad urida bi ijabatu lalle ba makawa an yi niyyar an yi niyyar shine kawai dan a dan a musu dan a amsa musu wannan addu'a tashi faqad urida bihi al-ijaba an yi niyyi da shi dan ya samu ijaba akan wannan addu'a fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ya kulu saboda Allah yana cewa ud'uni astajib lakum ku roke ni in amsa muku to kaga Allah ne ce ku roke ni in amsa muku kaga wanda ya roki Allah to an nuna mashi hanyar inda zai samu wannan abin da yake abin da yake roko Allah ka tawo idan sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Allah ke cewa idan bayina suka tambaye ka game da ni to ka ce musu a inni qarib ni ina kusa da su ujibu da'awata da'i idza da'ani ina amsa ma mai roƙo na yayin da ya roƙe ni ujibu da'awata da'i ina amsa addu'al mai addu'a idza da'ani yayin da ya roƙe ni sai Allah ce dan haka falyastajibu li ta amsa mini wali yu'minu bi su yi imani da ni da Allah mun shiru hakika in suka yi haka za su shiru ma'ana za su samu abin da suke roƙo a cikin wannan addu'a ta su ba za a yi kima sallah ya mutu ba insha Allah Allah yake cewa malam yake cewa faman ulhima ko فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة فإن الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني مالك وفي سنن ابن ماجه من حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه مالك cewa hadisi a cikin sunan na al-Imam Ibn Majah hadisin Abi Hurairah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man lam yas'alillah ya gadama alaihi duk wanda baya roƙon Allah Allah subhanahu wataala yana hushi da shi kaga wannan ke ne nuna cewa addu'a sababi ce ta mutum ya samu abin da yake so ba ce addu'a mafi shine mafi ƙarfin sababi na mutum ya samu abin da yake so tunda Allah ma ya ce in ba roƙon shi ana hushi da shi sannan kuma kaga wannan zai nuna maka cewa in baka wuce Allah ba baya baka wani abu ba ka samu abin da ke so Allah ya kiwo ma Qur'ani a wani waje kul ma ya'ba ufikum rabbi laula du'a'ukum ina ruwan Allah ma Allah ma bai kula ba da ku in ba dan addu'a kuma kaga addu'a ce zaka yi ta sa Allah ya kula da kai kaga wannan ke nuna kaga addu'a ita ce sababi dan mutum ya samu abin da yake so malai yake cewa wa zakara wa qad zakara al-imam Ahmad fi kitab az-zuhd asaran imam Ahmad akwai هذا يدل على هذا يدل على أنه a nam nam wa haza ya gullu wannan ne shi babu a shi a wannan nuska amma dai na rubuta shi a wata nuska mala yace wa haza ya dullu ala anna ridahu fi su'ali wa ta'ati wannan kuma yana nuna cewa yardan lalle yardan Allah to tana cikin roƙon shi ne da kuma yi mishi biyayya wanda yake so ya samu yarda Allah to shine wanda yake roƙon shi kaga roƙon shi ne zai sa ka samu yarda shi tunda manzo Allah yace man lam yas'alillah yaghdu alayhi tunda dai rushin roƙon shi zaman to alama ta ta rushin shi to roƙon shi kenan alama ce ta yarda da bawa da roƙon Allah da yi mishi biyayya to shine yake nuna cewa alamar da mutum zai sami yardar Allah malikita wa iza wa iza rabbiya rabbu tabaraka wa ta'ala fa kullu khairin fi ridahu shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala idan idan ya yarda to dukkan wani alkhairi ya tabbata ne a cikin yardar Allah da haka shi yasa kake gani duk abin da ake kokari a sami yardar Allah shi ko ba kai bane zai kai mutum ya sami yardar Allah na hanko addu'a na biyu kuma yi mushi biyayya addu'a da kake kullum ko da yaushe kana addu'a ka tabbata akan addu'a za ta Allah ya da kai gane cewa da gaske kake sannan kuma yi mushi biyayya kiyaye dokokin shi shi ma shine zai sa Allah ya yarda to kuma in Allah ya yarda da kai to kuma komun duk alkhairin da kake nawa to kuma yana cikin wannan yarda ta Allah subhanahu wataala malai ce kama anna kulla musibatin fi sukuri kamar yadda duk wata musiba da كما أن kasan كل بلاء kama kaya kama anna kulla bala'in wa ومصيبة musibatin fi في غضبه في غضبه هو.
ومعصيته.
fi fi ghadabihi wa ma'siyatihi malai yace kamar yadda dukkan wani bala'i da musiba to tana cikin hushin Allah da kuma saba mushi da haka duk wani bala'i da ka gani duk wani musiba da ka gani to dalilin samun ta shine hushin Allah ne Allah ne ya hushi mutum ne ya yi abin da Allah ya hushi da shi sannan kuma dalilin saba mushi ne duk abin da zaka ji Allah ya ce a yi ka ji in ya yi ma mutane ka yi ka ji ya ce da za a bi makam ya sakamakon abin da suka aikata ne Allah bi da zaharar fasado fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ai da sababin abin da mutane suka aikata ne duk abin da bai Allah ya yi wa mutane saboda sun yi kaza ne saboda sun yi kaza ne to to da kenan kaga a samun duk wata musiba da wannan da tashin hankali to yana cikin hushin Allah da kuma saba ma Allah subhanahu wataala malam yake cewa a malam yake cewa waqad a akul waqad zakara al-imam Ahmad afara imam Ahmad a cikin littafin shi na az-zuhd ya ambato wani asal shine wani magana da aka rawaito da ɗaya daga cikin tabi'ai ko a ce marwaita afwan ɗaya daga cikin marwaitan hadisi shine ibn munabbah ibn munabbah yake cewa a cikin abin da ya rawaito an ce daga cikin isra'iliyat ne a san asarin da aka samu a cikin attaura daga cikin abin da aka yi ma uzair wahayi a cikin wannan asar in Allah ke cewa ana Allahu la ilaha illa ana ni ne Allah babu wani abin cancanta da bauta sai ni idza raditu ba wato Allah ce idan na yarda to albarka nake idan dai na yarda albarka nake Allah ce wa laysa li barakati muntaha albarka ta batta da iyaka wa idza raditu la'antu amma in nayi hushi la'anta nake Allah ce wa la'anati tablughu as-sabi'a min al-walad ya ce amma la'anta ta kuma in na la'anci mutum la'antar wannan tana kaiwa hal da na bakwai na mutum bai samu wannan la'antar sai ta ratsa to amma wannan asar in daga bakin nan a magana ce wadda ta ci karo da ayil alqur'ani Allah ya fita wala tazihu wa zigatun wizra ukhra wani bai ya daukar laifin wani to da ka dama kuma yana daga cikin isra'iliya shi kuma isra'iliyat ana amfani da ita ne in ta dace da abin da shari'a mu sai in ta dace kenan da shari'a mu amma kaga wannan idza idza idza rajitu baraktu wannan magana ce wadda in Allah in yarda albarka yake sa ma cikin abu sannan kuma Allah subhanahu wataala in yayi mushi shi ma la'anta yake la'antar Allah kuma shine ya kori mutum daga cikin rahama shi amma a ce la'antar Allah tana kai har zuwa ɗana bakwai magana ce da ta ci karo da da da ayar Qur'ani wasu malamai suka ce in kuma a kaddara akan ingancinta suna ce to wannan abun wai shi ne zai samu ba wai ɗan shi ba shi ne har sai mutum ya kai ya aji kusan ɗa bakwai kuma yana ganin takaici yana ganin ɓacin rai dalilin wannan da aka yi mishi amma ba wai ta sa ta shahi ƴaƴan nashi ba ko ta taɓa wani wanda ba shi ba a wannan hadisi asar in kaga ibnu abi shayba ya rawaito shi daga abu nu'aym a cikin hilya amma sun ce isnadin isnadin hadisin daga shi isnadin hadisin zuwa ibnu munabba isnadin ne ingantacce ka ko da isnadi ne ingantacce tunda isra'iliyat ne to wannan gaba da ta karshe ta ci karo da ayar qur'ani da haka ba a dauke ta ba a yi aiki da ita sai mu dakata an muka sallah yau mu ci gaba القيم يكتوى وقد ضل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالية لكل خير وأددادها من أكبر الأسباب الجالية لكل شيء ما لا يكتوى وقد دل العقل tabbas mala ya ce lalle hankali ya nuna hankali ya tabbatar wannafil da kuma annafil shine nassosi ma sun tabbatar nassi na alqur'ani ko nassi na hadisi sun tabbatar wal fitratu da kuma fitra yanayin halittar da Allah subhanahu wa ta'ala dan adam wa tajawul umam da kuma yau da gobe na al'ummomi da suka wuce al'amura da suka gwada suka jarraba al ikhtilafi ajnasiha al'ummar wannan a bisa sabanin jinsosinsu a bisa sabanin jinsinsu bazaƙe da horare da larabawa da wanda ba larabawa wa milaliya sannan kuma akan sabanin addininsu da musulmai da wanda ba musulmai da majusawa da da ma masu hoton gunki da mashirkai wa na haliha da kuma a bisa mazhabobinsu da suke bi na addini to duka wa'innan sun tabbatar ko hakan ya nuna cewa ala anna taqarruba ila rabbil alamin lalle mafi abin da aka yi kusanta zuwa ga Allah sau na ko kuma an na taɓarwa ila mafi alami lalle ne kusantuwa zuwa ga Allah neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma neman yarda shi wal birra da kuma ayyuka na gari mutum ya ringa ayyuka na gari aiki na biyayya ga Allah subhanahu wataala wal ihsana da kuma kyautatawa ila khalqihi zuwa halittar Allah kyautata ma bayan Allah zama da su lafiya kyautata musu taimaka musu akan abin da akan abin da suke bukata mala yace min a'zamil asbabi yana daga cikin mafi girman sababba aljaliyati li kulli khair wanda yake janyo dukkan wani alkhairi ma'ana wannan al'ummomin hankali ya tabbatar da haka hakanan nusus na shari'a sun tabbatar fidara da kuma tajahu na al'ummomi da suka wuce wannan al'ummomin a bisa sabanin jinsosinsu a bisa sabanin addininsu a bisa sabanin hanyoyinsu da suke bi kowa ya tabbatar da cewa neman kusanci zuwa ga Allah da kuma neman yarda shi da aikin kirki da kyautata ma bayan Allah to yana daga cikin mafi girman sarubba wanda suke janyo dukkan wani alkhairi ma'ana daga cikin abin da ke janyo alheri shine neman kusancin Allah subhanahu wata'ala neman kusanci ta hanyar wani aiki da mutum zai yi nagari ya yi wata ibada ya neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ko ya gabata su wata sadaka ko ya taimaka ma wasu bayan Allah ya yi tawassuli da aikin da ya yi kamar yadda muka gani a ibn al-qayyim da yace ya daga cikin ladibban addu'a mutum ya gabatar da wata sadaka kafin ya yi wannan addu'ar kaga wannan neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala wa dalu marzati da kuma neman yardar Allah subhanahu wataala wal birra da kuma nacewa akan ayyuka na alkhairi ayyuka na biyayya ga Allah subhanahu wataala wal ihsana ila khalqihi da kuma yin ihsani shine kyautatawa zuwa bayan Allah to wannan yana daga cikin manyan sabubba da suke janyo dukkan wani alkhairi hadisi ma ba yana cewa ba wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni aki aw ma dama al-abdu fi auni aki Allah yana taimaka wa bawan shi matsar dai shi ma wannan bawan yana taimaka wa bayan shi yana yana taimaka wa yana taimaka wa bayan Allah ai yana taimaka yana taimaka wa yan uwan shi afwan kaga wannan ya nuna cewa kenan kaga kyautata ma bayan Allah abu ne wanda yake kusanta mutum zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma a me ake cewa manzala sallama yana faɗi cewa daga ciki shine ka babu abun da ya kai yana da yana da abun da yake zana ayyukan alkhairi yake cewa wa it'amu ta'am yake cewa da ciyar da abinci kaga ciyar da abinci ma yana daga cikin sakauta ma yana daga cikin abubuwan kyauta ma bayan Allah to kaga wannan yana daga cikin abubuwan da yake janyo alkhairi daga cikin abubuwan da suke janyo alkhairi kai tsaye mafi girman sabubba wanda suke sabubba wanda suke janyo alkhairi shine a kusanci ga Allah subhanahu wata'ala da wata ibada ko da wani abu wata sadaka da mutum zai gabata da kuma neman yardar Allah to kuma neman yardar Allah ka kusanci da mutum zai yi addu'a yayi wani aiki na alkhairi ya nemi kusancin Allah ko kuma ya gabatar da wata sadaka ya yi wani ƙurbani sannan neman yardar Allah kuma ta hanyar yin addu'a tunda malam ya ce sababin yardar Allah shine yin addu'a sababin hushin Allah shine kin yin addu'a manzo Allah da ya ce a hadisi man lam yasal Allah ya gaba alai haka kenan sabanin aka bi sabanin hadisi kenan abin da yake wajen yin yardar Allah shine yin addu'a kenan ka ga neman yardar Allah ta hanyar addu'a wal birra da kuma aiki na biyayya والإنسان إلى خلق الأموات da kuma yin insani zuwa ga bayin Allah malam ke cewa sannan kuma wa abadada sannan kishiyoyinsu kuma haka nan kishiyoyinsu menene kenan kin yin kusanci ga Allah sannan kuma da kin neman yardar Allah kenan neman mushin Allah da kuma kin yin aiki na gari da kuma kin sakauta ma kin kyautata ma bayan Allah to wannan shi ma yana daga cikin manyan sabubba da suke janyo dukkan wani sharri sabubin sharri kin neman kusanci kin neman yardar Allah kin yin aiki na gari kin kyautata ma bayan Allah wannan shi ma sabubi ne da yake janyo sharri malai yake ta fa mustuji ne ba fa mustuji ne ba ni'amillahi ta'ala فمن أكبر الأسباب الجالية لكل شر yana daga cikin yana daga cikin sababi babba ko a ce manyi ko sababi daga cikin manyan sababi da suke janyo kowane sharri shine kishiyoyin wa'annan abubuwan da muka zana kenan kishiyoyin shine muka ce kishiyoyin su kin neman kusanci zuwa ga Allah kin neman yardar Allah kin yin aikin kirki kin sa kin kyautata ma bayan Allah dan ihsani abu ne wanda yake kawo yardar Allah sannan kuma ihsani abu ne wanda ma yake sa bayan Allah ma su bi ka sai yadda ma kai da su yanzu in kana kyauta ma ba in kana kyauta ma mutum to in ya hanka ba abin da bai maka ba ba abin da bai maka ba ya amshi abin da yake hannunka ya kyauta maka ya jiya maka daɗi daga ka ce kana son kai shi Allah Allah ma yake ka ce imun wani abu shi ma dan ya ji daɗin cewa wanda yake kyauta mishi shi ma ya sa shi ya mishi wani abu ke sa ya kono mawaƙi da yake cewa hasil ila nasi tasta'bidu qulubuhum fa qala musta'bidu al-insan wa ihsanu kai sai in ka kyauta wa mutane to kuma sai ka sai kai sai ka bautar da zakatan su yake cewa ai so da yawa ma ihsani ya mai da mutum bawa ya mai da ayat faɗa masa ya mai da mutum bawa ko to kaga ihsani kenan malai yace kenan kaga sabanin kuma ihsani shine kuma daga cikin sauka wanda suke janyo mushin Allah eh, ko suke janyo dukkan wani sharri malai yake cewa fa mastujiri ba ni'amillahi واستدع واستدع واستدفعت نقمه بمثل طاعتي وتقرب إليه والإحسان إلى خلقه مالك cewa ba a taba ne ba babu wani abu wanda ake janyo ni'imar Allah da shi sannan kuma babu wani abu wanda ake iji kushin Allah da shi kamar shine da kamar kwatamcin iman Allah biyayya kamar neman kusancin Allah kamar sakauta ma ko kyautata wa ina ce sakauta ma shine kyautata ma bayan Allah subhanahu wa ta'ala shi sa za ga ihsani hatta da magana da mutane za su yi sai da Allah ce ku kyautata magana Ah, Allah da yake cewa ah, da yake cewa wala qad karamna bani ada yakunu hijawatan aw hadida aw kana ma fi su kasu kuma ne wanda ba da kuma wala kasu ne ya gina ko da ne ko da da da Allah ke cewa dai kamar ku ku ku ku je ta magana in za ku yi magana wato ku ta wannan magana da farka wannan wani ai ta gida ba Allah dai ke cewa asinu eh wa qulu lin nas suna afwan to umma muka bar wannan dan ta cikin suratul isra ma kuma cikin suratul baqara Allah ke cewa idza akhadna mithaq bani isra'ila alla ta'budu illa Allah wa bil walidayni sai ke ta karshen aya sai ke cewa wa qulu lin nas husna to ku yi magana ku kyautata magana wajen magana mai za ku da mutane kenan kaga ayo wa idza qultum walau kana la qulu bi hadillahi wa idza qultum fa'dilu walau kana la qulu a ana neman ayatin da take wannan dai cikin kulkumin hijabatan wa hadida aw kal فسيقول من من يعيدنا كل الذي فضل الفصلين وكل الذي فضل الفصلين وقل لعبادي يقول التي هي احسن وقل لعبادي يقول التي هي احسن kaga Allah yake cewa ka ce ma bayi na so su wasu magana wadda take ta kyautata wa wa kulli ibadi ya kulli lati hi ahsan kaga hatta da ni hatta da a wajen da ake cewa magana an ne ma kyautata mutane ayi magana mai kyau sannan kuma a kyautatawa zama da bayan Allah zama lahiya kaga in ka dauka tun daga mahaifa su ne wanda Allah ma ya faɗi wa bil walidayni ihsana sannan kuma duk wasu mutane za ka sannan kuma kyautata ma mutane a shi abu ne ma kuma wanda Allah subhanahu wataala yake umarni da shi kaga Allah yake da sunan Qur'an inna Allah ya'muru bil adli sai ce wal ihsan da kyautatawa ka kyautata abu ne wanda Allah subhanahu wataala yake umarni da shi to malam yace to babu babu wani abu wanda ake janyo ake janyo ni'imar Allah in kana so mutum ya rayuwa kullum a cikin ni'imar Allah kuma ya ishe dukkan wata ukuba da rushin Allah to babu kamar ya ruga ni'imar Allah biyayya yana neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma yana kyautata ma bayan Allah wannan yana daga cikin sabubba wanda suke janyo ni'imar Allah kuma suke a ishe kushin Allah subhanahu wataala da kuma hukumar Allah subhanahu wataala insha Allah ta'ala anan zamu dakata a duba da cewa lokaci ya yi kuma mu a nan namu wannan nuskar tawa shi malam ya ya nuna wani sabon fasali sai ma wannan da yawa fasali shine irtiba'ul khairi wa sharri bil amal kenan wannan ya nuna cewa sabon magana ce za a shiga ne da ka an za mu dafa insha Allah ta'ala sai a darasi mai gaba abin da muka yi dai Allah ta'ala wa mulada inna ka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala da fara mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk